الأسلمي حول السند وحدثنا أحمد بن عبدة أيضا عن عبد الواحد بن زياد حول السند وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية حول سند وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية حول سند وحدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حول سند وحدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا شعبة كلهم عن عاصم يعني الأحول عن عبد الله بن السرجس قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك هذا لفظ حديث حماد بن زيد قال حدثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال حدثنا محمد بن عمار يعني الأنصاري عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي وهو ابن أبي نمر عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناسا يصلون ركعتين بالعجلة فقال أصلاتان معا فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة قال حدثنا محمد بن عقيل آه شريك بن عبد الله بيوني وما ابن أبي نمرة صدوق ne buhari ya yi ta mai da hadisinsa daga hadisin ya yi da
cewar mursalu asa eh akwai ruwa irsal ko amma bai kawo can ba ko ya kawo can ya nan cewa isnadu ma'lulun bil irsal wal mursalu asahhu kama qala abu hatim ar-razi wal khata'u fihi min sharikin dama sharika akwai maganganu akai qad ikhtalifa alayhi shine yayi wahami wajen guda goma cikin Isra'il mai Iraj shi shari akhda wa akhrajahu al-Bazzar aidan na'am حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عبد الله عقيل يا سلام قال حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن شريك عن أنس بمثله إلى قوله أصلاتان معا لم يزد على هذا قال محمد بن إسحاق روى هذا الخبر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة مرسلا مرسلا يا زو إرسالي أبدل بسكها موصولا
وروى إبراهيم بن طهمان عن شريك كلا الخبرين عن أنس وعن أبي سلمة جميعا قال حدثنا بهما محمد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بالإسنادين جميعا منفردين خبر أنس منفردا وخبر بن سلمة منفردا haka ibn abu hatim ya rinja da cewa dai mursal ne kuma haka din ne don harka su ce جماع أبواب صلاة التطوع بالليل باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضا واجبا farko a makka kuma laila illa qalila to farko wajibi ne amma daga baya an ka zo kaka alim Allah annabi ashinan قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وقرأ علينا من كتابه قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا بندار أيضا قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حول سند وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدا عن سعيد حول سند وحدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حول سند وحدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال أتيت على حكيم بن أفلح فانطلقت أنا وهو إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا فأدخلنا عليها فقلت يا أم المؤمنين نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن تعني قوله وإنك لعلى خلق عظيم قال بلى قال فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن duk gaba dai dabbaka shi ga rayuwa ta yi inda ya umarni ya yi inda ya hana ya hannu فقلت يا أم المؤمنين نبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قال فقلت بلى قالت فإن الله فرض القيام في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى shekara guda shine حتى haula انتفخت أقدامهم kawun suka kumbura وأمسك خاتمتها الاثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ثم ذكروا الحديث وفي آخر الحديث قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال صدقت باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا
aji karatu
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة حول سنة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد haka muna الله rasul sallallahu alaihi jalasa wala ya kharuj مم.
ai وأ- وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها هذا لفظ حديث الدورقي wa hadisin na hudu da zo ka gashi ya gani ko eh haka annabi sallallahu bai yi kiyamu laili ba irin a masallaci sai dan waɗanda abubuwa ya fito bai sani ba daga baya kwana uku sai daina suka ce eh, suka ta salati ki hituwa sai faɗa musu wancan safi haka walakin hashitu an turada alaikum salatu layl wa ta'jizu ana
باب كراهة ترك صلاة الليل بعد ما كان المرء قد اعتادها an ki mutum ya dawo yana kiyamula ya dawo bai yi ma'ana ya hasara ya tabi Allah ya tsare mu آمين ya sa aka so kai kiyamula da gwargwado rakawo'i da za ka riƙewa in za ka yi raka abu kai shafi da wuturi ya yi in za ka yi raka hudu kai shafi da wuturi ya yi in ka tsaya sha ɗai ka- ka- ka riƙe shi ya yi amma dai in wani lokaci dan bacci ya ɗauka yi ƙasa ba lahi amma dai barin to ba ba- ba ƙaramin hasara ba ce shi ne zalika usran mubin wanda ka kyamu laila ya bari annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma abdullahi ibn a a umar kuma da amr ka ka- la ta kun ka ka fulan eh misal fulan kana kima
zuwa.
ga yanan ko fata to Ala mutum ba ka- ce umuman ba wai sallah ba, duk aiki alkhairi jama'a duk wani al- alkhairi ka ɗauka to rike أدوام قوة ka yi abul amal illa adamu wa in qalla kana amalan sirri ديما dima kawai da ashi ce to wannan duk abubuwa ne da ya kamata mutum ya kula kai da ya yi kwasan karar mahaukaciya ita mahaukaciya da ta zo ta ɗauki ice abin nan kara ta tara ta ɗauka ta kasa wajen ta rage sai ta buɗe sai ta ƙara shi ne kwasan karar mahaukaciya da ta kaga abin bai yi ba wajen ta rage ta ɗauki wajen za ta yi ɗauka sai kuma ta ƙara sai abu ya ƙara waya to kaga an samu matsala marai قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا بشر يعني بن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حول سنة وحدثنا أحمد بن يزيد بن عليل المقري و- وأحمد بن عيسى بن يزيد اللخمي التنيسي قال حدثنا an عمرو gari بن ne a nan kawai musu
قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل kaga wannan nabiya wa garuwa abdullahi ibn amr al-asi
قال يونس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى wasu cikin magabata suka ce wallahi su rayuwar su ba zan kiyama laifin sun hisan su mutu suna cikin kabari الله أكبر don lokaci babu lokacin za ka gana da Allah ganawa ta musamman irin cikin dare مم.
baka su suna ganin in ba don haka ne suna cikin kabari don rayuwa ba ta da noma
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور حول na السنة falala kiyamu laili da yawa akwai na maruzi kama ibn al-jawzi akwai na ajuri duk littawai akan kiyamu laili suka yi shi farin kiyamun lai hadisai sun zo masu ɗimbin yawa cikin hadisai da suka zo ingantattu wata rana an zo haɗa manzo rahama wane yana sata amma yana kiyamun laili annabi ya ce yana kiyamun laili ce eh ya ce zai daina duk wanda ya lazimci kiyamun laili zai rayuwa ta za ta canza zuwa ga alkhairi wannan ganawar da ya kai da Allah da addu'o'in da ya kai sai ka ga Allah raba shi da abubuwa da yawa mara kyawu Allah.
ya nutsu ya kuma wani Allah daga sirrin kyamu da jama'a musamman yanzu zamanin ga muna bukatar shi saboda abubuwa sun gurɓace sun lalace muna wallahi awa guda za ka samu kana gana da Allah musamman ƙarshen dare to addu'o'i dai karɓaɓɓu ne kai tsaye ma Allah na ce na mai alƙawarin karɓa musu ka koma garai ka abin nan nan ga wai babu rahman cikin babu rahman ya ce
طيب.
eh?
والذين يقومون لربهم سجدا وقياما وقياما.
يبيتون ibituna ibituna ka gani can suwar da sajada da Allah ya ce mi ta ta jafa to can hannu kalila min al-layli ma yaja'un wa bil asar hum yastaghfirun Ah, ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo ce in kana so arziki to riki abuwa hudu arzikin duniya da lamarin usman eh mana usman ka bace ai wai ko alkali yayi nashi da su na kirawo shi eh kana so arziki ba shine aka ce dadi yanzu ne ga Najeriya ba kana ana ko talauci kaza to rike wadanga hudu Allah zai maka arzikin duniya da lahira kiyamul layli istighfari bil ashabi ka gani ko yau ta sadaka tsare askaru na sahe da marishi jikin ruwan sahe da mari tsare su waɗanda guda hudu in ka riƙe su imin ƙayyar kawo shi zan mahad ce waɗannan to suna tabbatar ma da mutum arzikin duniya da lahira in ya tsare su مم.
ga fa'ida ko مم. الله يكرمك eh وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور حول سند وحدثنا عمرو بن علي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور حول سند وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا نام البارحة عن الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان بال في أذنه أو في أذنيه هذا لفظ حديث أبي موسى haka wanda bai kai sallar su ba ba shi dan yayi tsari cikin kunnuwansa Allah ya tsari كان عن الصلاة أو صلاة الصبح eh باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب in النفس kai kiyama lalle za ka tashi cikin nishadi بحل عقد الشيطان عن نفسه ka walwale kullun shaidan ka tashi ka ambaci sunan Allah ka kewa ka yi sallah shikenan ka ji cikin cikin fawa- fa'ida cikin fawaid na qiyamul layl kenan karanci kenan za ka tashi da sha'i
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام كل عقدة يضرب Kulli- kulli عليه uku shaidan kai ma
kulla uqdatin yadribu alayhi Ga abin da ya yaqulu tafiya.
alayka laylun tawil sai ce ya sa ma gori ya ma su wasi kai ai wanga dare ba ha ganin a su ba abin da lokacin sanyi ne Aka- ba sai ka tashi ba akwai lokaci ka dan ƙara bacci haka zai taima wa su wasi shedan subhanallah fa in istayqadha fa dhakara Allah an hallat uqdah to shikenan ya rasa ni daya wa in tawadda an hallat uqdatan ya rasa biyu fa idza salla an hallat al uqad shikenan ka hita fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan zai tashi ragu هذا لفظ حديث الدورقي باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قاذية النائم kaji kuma قال حدثنا علي بن قرة بن حبيب بن, زي- بن يزيد بن مطر الرماح قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة أن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن بن آه، بن بابي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا نام عقد الشيطان عليه ثلاث عقد فإن تعار من الليل فذكر يتاشى.
الله كل عقده Mm.
فإن توضأ حلت عقدتان فإن صلى ركعتين حلت العقد كلها فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين
shi ya alamna da akwai maganganu akai na'am باب الدليل على أن الشيطان يعقد على كافية النساء كعقده على كافية الرجال بالليل da haka baban maza da mata shi dan ba rawa ne shi bidai ya kai abokanta ya ina mai da u ba wani ya kunu min asabi sa'ir وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء da haka babu manci ga ibada akwai zahidat da an kai mata masu ibada kwarai da gaske to ki kokari ki zama ciki
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا سفيان يقول سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معفود حين يرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد قال حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله عن نعم.
شيبان
ai sarka ma jaru عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا عليه جرير معقود حين يرقد بالليل بمثله وزاد وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب الح- قد أصاب خيرا قال أبو بكر الجرير الحبل a gani shi ne sarka ko abin a ta yi mace na cikin al'ada babu komi wannan ba zai shahe ta ba ai shi ma ya yi gaba kullum zai kwance eh a babu ma kullin ko kullin bai yi ai kullin da ga- ka ai sallah ne ai to tunda shari'a ta ba ta ba ta sallah ai kaga ya ta mutum ta ya gaba amma wannan bai hana ta zanke yau ta ambaton sunan Allah kwarai kuma ce tana cikin haila ta yau ta ambaton sunan Allah jazakumullah khair eh tsari ne sosai باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة to kun jiya babu abin da ya kai ga wata rawa da abu salihin ya mule da ɗabi'a mutanen ƙwarai ce tun warko tun mutanen ƙwarai tun adam ɗabi'a kiyamule ɗabi'a kiyamule su ɗabi'a mutanen ƙwarai ce da ɗai duk wanda bai kiyamule bai da ɗabi'a salihin da abu salihin kuma wanda kai fama da ciwon suga da sauran abubuwa ya tsare kiyamu laili zai samu sauki kwarai saboda dama shi ciwon suga ai ce akai ka sai tun da sai ba gano ni tun asuba yana na bisa hanya yana gudu Ai, dawo. to ka tashi kai sallah wannan tashin da abin nan zai abin ganka sosai kwarai
قال حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوسف يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم باب التحريض على قيام الليل إذ هو داب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل ga yana hadisin ba وتكفير السيئات ومنهاة عن الإثم ko da ko kana son rayinka kana jin daɗin bacci daure قال حدثنا محمد da بن سهل shekaru ba ba ya bacci ba da ka kai tamanin yanzu sai dai ka rince ido wala da daddare wace kai tamanin wai misali to saba'in ma wala sai dai rabi haka za zai gana haka ma ko mutum mai bacci in bai saba da kyawun lailin ba kuma sai ka zai yi, haka za a yi ta yi mi ka ce abdallah na'am ya du'a ya riko da alkur'ani
to matsala ce da malamai suka tattauna amma ba ita ce suke ba rikon qur'ani ga wanda bai da Qur- bai da bai da alwala to abin da hide kada a rika amma yanzu akwai badala yanzu ga malamai yana karatu cikin abin nan qur'ani ya kamata a samu irin hanset kawai mai haila ga hanset nan duk ya zama bajil da za a yi ba sai a ɗauki qur'ani ba gaskiya abin da ya tabbata ah, ga kawai da bin Uthaymin dan wallahi da malamai suka ce ga nan cikin motsa da sauransu shi wanda bai da alwala bai kamata ya ɗauki Qur'ani wannan shine abin da salaf suka ce Sa'ad ibn Abi Waqqas ga nan cikin motsa wani yaro na ɗauki Qur'ani ne suna ta ya sai dan sai wani abin ce ka tabi alwala kace aje Qur'ani ce kai alwala wannan shi ne amma akwai zantutuka wasu suka ce wasu mana na ganin balahi matukar in ba hadisi babba ba ga yanin albani cikin tamam minna da ruwa ya kawo wannan maganganu samun da tamam minna cewa eh, hadisul akbar dan la masul qur'an la dahir to illa dahirun wani dahir dahir minan abin hadisul asgar ko ko akbar ko kahiri ibn hazm ya ce kahiri da kahiri ya kan don haka ko kana hadisi babba kana da kanzu kana doka in da shi zamu zuwa ina ta to dahirun nan ne an kai malamai suka tattauna jamhurin sahabbai da magabata sun tafi mutulakan dahirun da hadisi karami ne da babba da kahiri duk ba ka doka me ya dalilin ibn hazm cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ana aika qur'ani zuwa kasashen makiya don kar su taba shi yace to shi akan yi ba wai haɗi shi ma ya ya eh zafa ya faɗa ba amma gaskiyar magana ga abin da kawai da Usaimi Allah ya cikin suka ciya in ka diba maganganun magabata na sahabbai da magabata suna kan Qur'ani ba za ka tsake shi ba sai ka tsalki karanci daga hadisi karami wannan gaskiya shi yafi amma ina lura ta sa a doka to a doka akan tahaffuz a kula kamar alaramomi masu Qur'ani ko shiga doki daga hannunsu wani lokaci dole alwala ta lalace sai a kula akan wannan uzuri amma dai abin da ya hidalle ka zanna da alwala in kana doki da qur'ani ina na'am na'am wannan ba qur'ani bane duk abin da yake akwai translation to ba qur'ani bane ya halatta ka doka inda yayi kawai Yusuf Ali ko dai wasu duk abin nan kamar tafsirin mala bakar rumi wanda adda hausa ko na shi malamin prof kaga duk akwai hau- akwai ko ga alkur'ani in akwai wani abu to ba ba- ya halatta ka doka ko ba alwala shi wannan ba sabani Am- ya akwai abin ga ya halatta tsintsar qur'ani abu a ba su eh tsintsar qur'ani ba za a ba kahiri ba sai dai a bashi mai translation tun daga sunan yanzu ko na t- transliteration ko translation duk akwai su ko qur'ani ne amma tare da fassara kawai na su ali da na philips yake da su ali irin wannan. duk ana iya bashi amma qur'ani wanda yake bakar zuwa nasu shi ɗaya ne zalla to ko kai bai kamata ka ɗauke shi ba ka tsara ballanta ba ka yi ina قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الله بن صالح حول سند وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عن أبي إدريس إدريس الخولاني عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة ومكفرة للسيئات ومن ومنهات عن الإثم kaga wa manhatu anil ismi yana hana sabo wannan shi hadisi da na kawo muku wa manhatun anil ismi saboda eh, alakar da mutum zai yana sallah qiyamul layli babu lokaci da mutum zai gana da Allah irin wannan lokaci lokaci ne na natsuwa ba wani hayaniya ka kwanta ka tashi hankalinka ya dawo wuri daya kana halarto to wannan zai sa dalilin rahama Allah ta zama tare da kai a koyo shi ta hana ka daga duk wani abu na sabo kana fatar gobe ka tashi da duk wannan abu na alkhairi sai ya abin ga mukaffiratu lisayiat laihuka zunubai wanda ka kiyamu laili shi zai sa addu'a ta ka ansa saboda lokacin da kaga ana ansa addu'a mutum to Allah ya karkaryo zunuban sun karanta sai addu'a ta ce kai tsaye amma in zunubai suka yawa ga addu'ar an karba amma bisa hanya ta karkare goma ta ita ta kare ga sauran ɗari can haka akwai sauran aiki sai ga addu'a ba ta yi ba ta yi duk lokacin da ka roki Allah to har Allah ya karba inda da sharuɗa in baka ga ansa ba to galibi irin zunuban ne naka sun yi kanta za ka ba su iya buge zunuban ta kai ko ta buge wasu ita sai wata ta buge sai a yi tangam shi an matsalar باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض haka mun zara hama kai ba قال حدثنا علي بن سالم الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لين قال أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطوال kaga ta ji sun bi ni'mat Allah ba da yi kaga mun ga ba ka jin daɗi ce alhamdulillah zai wani garshin jin daɗi je da daddare waɗannan saba duwal waɗancan daga bakara har zuwa ina duk ya karanta su cikin dare إنه ضيق cikin abin nan to إنه ضيق akwai waye ciki مؤمل بن إسحاق eh na wani mu'amala bin ismail tun da azu cewa da ibi ne na faɗa can baya eh ما شاء الله نعم wancan ko hassan ne wancan na baya ya akwai ma'amu salih akwai maganganu a wannan kai aka rufe ma littafin Eh, wancan na idris abidu khawlani na hadisi abi umama yana da shawahid
باب استحباب صلاة الليل قائدا إذا مرض المرء أو كسل أو كسلا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى يقول قالت لي عائشة لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قائدا كسلا Eh, حدثنا به علي بن وكسالة.
مسلم وقال إذا مل أو كسل قال أبو بكر هذا الشيخ عبد الله هو عندي الذي يقول له المصريون والشاميون عبد الله بن أبي قيس روى عنه معاوية بن صالح أخبارا وقد روى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال حدثني عبد الله بن أبي قيس عن أمهات المؤمنين أنهن حدثنه أن الله عز وجل دل نبيه على دليل فقال لهن أدللنني على ما دل الله عليه نبيه فقلن إن الله دل نبيه على قيام الليل ya tambaye su ku shirar da ni ga abin da annabi sallam Allah ya shirar da shi akai su ummahatul mu'minin Mm.
a ga wannan shi ma ya nuna muhimmanci sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin sallar dare jama'a ko ta ya kai bai bari bai taba bari sallar dare ba bai da ma lahiya zai yi da zanne ya ta yi ya ta yi in ya zai zai tashi sai ya karanta aya talatin tsaye sannan ya ruhu bai taba bari ko da ajali bai bar sallar dare ba Allah
saboda duk karasa sallar dare ka rasa komi wallahi mal haka mu sake diba rayuwar mu shi yasa muka shiga abin da muka ci dalibai kaga dalibi bai tunanin komi sai duniya sai ya kama to bai bi hanyar ba karatun ɗaya kai zuku ne kai na wasa wani kawai karatun ne bai- ya ratsa shi karatun bai ratsa shi ba. shi ya ratsa karatu amma karatu bai ratsa shi magabata karatun su kaɗan ne ma aiki ina wani kai ta karatu duk a jika duniya amma gaban za ɗabi'a ka ba su ba ka da kyakkyawar alaƙa da Allah shi yasa din ma- ya- masu kuɗi da mulki suka rena mu ɗalibai da wasu manyan manyan malaman saboda mun ba asali kai mai kuɗin banza eh, ka rike Allah mi a gare talaka yana wayo wayo ka kuɗi su abin ka ko shikin tsoro yake kai ko kana da confidence tun da da razzaku zulku wacce kake mace ya jama'a Allah ya mu ji tsoron Allah kuma rayuwa ga dawa gani don in an ka baka kuɗin baka zuwa makarantar ka wallahi ma ne haraka ce mutum na bai zo ba saboda yana cikin abubuwa ha wani sai da ya dan kokari haka ya dan rarrabo wasu abubuwa ya ba ma fa zuwa shi abin ya bawa saboda cikin haraka yake
قال حدثنا محمد بن يحيى bakin da za su hana mu karatu آمين قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر يعني ابن م- أبي مريم قال حدثني عبد الله قال ابن ابن يحيى وهو وهو ابن أبي قيس باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل kajiya قال حدثنا محمد بن علي بن مقرن sallan tajja ga Ramadan duk har yara duk mai sallah sai ta dashi ya sallah مم. قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني حكيم بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن أباه الحسين بن علي حدثه أن أباه علي بن أبي طالب أخبره kaga hadisi ahlul baiti ne dada مم.
harka ahlul baiti ce Mm.
Ali ibn Hussein Zain al-Abidin طيب.
Hussein ibn Ali kaga Rehan na manzo rahama to ga Ali ibn Abi Talib قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل Mm.
فقال لنا قوما فصليا hadisin gidani Mm.
ثم رجع إلى بيته فلما مضى هوي من الليل هوي من الليل wani yanki na dare رجع فلم يسمع لنا حسا ya sake dawa bai ji motsin sallama ba a je Faƙala.
mun ki tashi قوما فصليا قال فقمت وأنا أعرك عيني yana goge idanuwana فقلت يا رسول الله والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول ما نصلي إلا ما كتب الله لنا yana maimaita magana وكان الإنسان أكثر شيء sai جدلا kawai ji daɗi ne da jariya ta ɗan adam bai wasawa wai uzuri na ali shi ne ce kawai kawo gaya to kaga ma shahid bai ne yake مم.
kuma akwai hadisi tabbatacce na hadisi da huduri Na'am.
hadisi ne tabbatacce cewa idan mutum ya tashi ya sallah ya tadda iyali suka yi sallah za a rubuta kutuba minan mi zakirin Allah kafirar zakirat ita ma da wata ruwaya ma in ka tashi ta kiya kaɗan yawa mata ruwa in ni da in ta kaki tashi ta tashi ta yawa maka ruwa amma ta yi hankali ka tashi Ta gari- ta gauri ture ta.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى أبو عمير قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن حسن بن علي حدثه قال قال لنا ابن رافع أن حسن بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي دقة.
ألا تصلون shi ne ɗaraka hudakka ya ƙwanƙwasa musu da daddare فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا بيتي من قومي با ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا na da ya cika shi daɗi باب ذكر ga أكثر abin ما da ya kaso يجزئ من ga القراءة في wanda bai so ya ta kare القيام kare ai ba komi ai kaza ai akwai wani kauli sai nan dalibi yana sai ya banda Mm.
Eh, sai mai daɗi zai ce akwai wani kauli Mm.
to kauluka ai suna da yawa
قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
kafatahu akan jumlat kawo da shaukani ka ce cikin tayansa da ya akan yake cewa a bashi haka nan kafatahu eh s- kafatahu an kiyamul layl kafatahu an ji- an shari'in surjin kafatahu an sura kafatahu kafatahu duk ya shiga tunda annabi ya bashi mudulaki bashi mudulaki wasu suna ce an kiyama laila in bai yi ba suna ce an kaza to duk gaba ɗaya akwai littafi tubatu zakiri na shaukani tubatu zakiri Ya, akwai abubuwa ciki dai da yana son ta hakiki da tayan ابن حجر يا ابن جمشي eh ابن حجر كسان هكا قوله كفتاه أجزاء أتى eh عنه قيام الليل bil qur'an kiyama Abin za a laila ta- amma an ka bar shi mudulan kawai shaukani yayi magana mazara ma ya tabbata ka ta Allah komai kaka so shi ya shiga ciki قريكو rai musamman mu da hada yan security sauran yaran mu to kada mu ta yi wasa ya karanta ya farkon dare ma da- bayan magariba karanta ta eh bai ci bara wannan na yana sungonka ba ya Allah ya tsare ka malam ku باب ذكر فضيلة قراءة مئة آية في صلاة الليل نعم.
إذ قارئ مئة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين duk wanda ya karanta aya 100 ba cikin to ka ji ya malalle ka sa haka ka karanta aya 100 to ba a sa ka cikin rafkanannu kuma ka ga rafkanannu ya yi hasara
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبو حمزة عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مئة آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين to kaji au tana tanwi'i ne au din ma
وقال رسول kuma الله a sa صلى الله عليه shi وسلم cikin kanici
أفضل الكلام أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ga أكبر wata ruwa la yaduruka bi ayyihin bada'ata ga wata ruwaya bai cutar da kai in ka fara da Allahu akbar ko ka fara subhanallah ko ka fara da la ilaha duk kowa a wannan sune maganganu bi soyayya ga Allah haka mutum ya ayyau ta yin su don ka samu soyayya ga Allah don kana abin da ya kaso zai soka Allah ka so mu آمين باب Wai ba فضل- kai ka so Allah ba Allah ya so ka shi asir مم.
kwarai ya Allah so ka shi sa Ali ibn Abi Talib lokacin da manzo Rama ya ce zai Allah zai ba shi zai ba wani tuta rajul yahibu Allah wa rasulu to shi asirin Allah da manzon suna so ne ba wai kai kana so Allah da manzon sa ba a'a to Allah ya ce kana so ne ya so ka to nan gizo ka aru مم. باب فضل قراءة مئتي آية في ليلة وكاجيا.
إذ قارئها يكتب من القانتين in kai tsaye المخلصين in ka karanta ɗari biyu kaga in ba ka kiyama lele ne za ka karanta su مم.
kuma koda koda misali shi da alaran ma a kai ne yayi cikin qur'ani yayi cikin sallah kwarai shi zai taimaka ba yayi zanne ba dauko qur'ani ko wanda bai hada shi shi ba ya karanta a cikin sallah yayi da ya karanta qur'ani akan cikin daren amma in ya yi wani a- kada ya yadda dai bai yi wannan sallar ba kai shi to ai bari in dauko qur'ani in zanna ko bai yi sallah ba kai hasara yayi amma kai hasara amma ya kai ka dauki qur'ani nafila ka karanta yayi yayi cikin sallar da ka zanna ba cikin sallar ba don karatu cikin sallah yahi kharij sallah karatu cikin sallah yahi bisa ga wajen sallah ba tare da sallah ba
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن bin سلمان Abi Zinad akwai maganganu masu ɗimbin yawa gare shi Bukhari ya haitar mashi da hadisi amma da yawa sun yi maganganu ga hadisinsa a musamman hadisin da ba ahlul madina ba malaman sa'adun ahlul madina amma Musa na Uquba madani ne kaga dai a dan dai mashaya shi saduq ne amma Buhari ya zo gare to magana ta babu ba magana sai da su Buhari ya tantance shi amma in dai ba cin sai Buhari ba to saduq ne hadisi ne yana da yan matsaloli na'am عن عبد الله بن سلمان عن أبيه أبي عبد الله سلمان الأغر قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر to nan فإني ganga لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح kaga ya nuna nan ya ji abu hadisin tun harko ya hudi illa ka hanyar kama isnadi
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين
kandira ana ɗera mu kandira mana tulin lada mai yawa eh to shi eh, dai jai eh me yace game da abu soyayya eh ko wanda kawai tsaya to kaga kenan sun allaka bin hibban faqal abu a'a to ai abu abu suwai suwaid sun malaka ibn umar to nan abu Abu Suwaid, suwai ismuhu Humayd bin ismuhu Suwaid.
humayd bin suwai min ahli Nice.
nasr وقد وهم من قال أبو سوية توكما Exactly.
وقد رده ابن حجر في النت
قال فقال الظاهر أنه هو الواهب وقد جزم ابن حجر في إتحاف المهرة بعد أن ذكر سند بن خزيمة.
خزيمة وفيه ذكر أبا سويد بدل أبا سوية فقال بل هو أبو سوية عبيد بن سوية كذا سماه أحمد بن صالح وغير واحد عن ابن وهب وهو عند أبي داود في السنن وما ذهب إليه الحافظ بن حجر هو الصواب انظر تحفة الأشراب وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وقال المزي في تحفة الأشراب وقع في رواية اللؤلؤي أن أبا سويد وفي باقي الروايات أن أبا سوية وهو الصواب bai magana jarhi shi ba سوية إيه؟
a'a abu sauya din ba ka ce hamza cikin tazib me yace cikin tazib ta qarib ko ban to ai ya wato ba ga shi.
ban to kun dai ce albani ya tafi ga hassana shi shi ya jayyid ne kaga sai ka karanta kai kokarin karanta aya dubu Ka- ka san aya dubu ko ai sai ka abin gon sai ka daga tabara zuwa nan Eh, shi ma ne ce Zuwa nasi.
Hassan Abu ba gabta Sawiya ya ce daga tabar zuwa nasi za a karanta haya dubu to kananan ayoyi kenan wai ya ya yi sauki ya yi lissahin ya yi ya yi tsayin ka ya yi ana ɗauko wani ai da tabara an yi son tabara zuwa nasi in ka karanta ciki to ka karanta dubu eh ha ko ko aiki sai ba kaɗan ba
amma mai kiyamun laili in ka tashi saba.
ka saba an kiyaye daga manzon rahama Ido.
kowane dare karanci na awa biyar yana kiyamun laili karanci awa biyar to izo hudu ko cikin awa ɗaya ka ka gama gani ga mai sanin karatu ma ka Daga tabara gani zuwa nasu ba.
ko dai karatun manzon rahama daki daki eh babu fadli salatin laili wa qabla sudusil akhir قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعته من عمرو منذ سبعين سنة يقول كاجي.
أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وين يا سمري مم.
حدثنا سفيان قال سمعت من عمرو منذ سبعين سنة dan sai da ha sufiyan yana da yana ta addu'a ya mutu saboda duk wanda yake tare da shi ya koma rala shi ɗaya ne ya kuma shekara saba'in na haji a ya gaje ce Allah ka sa na ƙarshe ne ko ya sha addu'a ya kai Allah ka yi ni bari sai ya kai ce kai ashe abin bai isa ka ba na mika ce ma yake saduq sadukun haka to ka ce a sadukun ne haka shi ne abu soyayya abu sawiya ko soyayya سوية ya wai saban da an ga karanta can amma sawiya shi ya zama da
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه وأحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ko na dawo da yayi saboda abidi ne na- na gaya sai a yi kwanuka ana gaida shi yana zaton bai da lahiya tsoron Allah ne kama shi إنه أواب ina huwa awwa باب استحباب الدعاء في saboda نصف sallar الليل an الآخر ka jarabai mala'iku suka hau bango ne saboda yake hitowa saboda yi tsoron Allah ya hito ya sai ya shige cikin gida tasawara أمم، محراب mihrab تصور المحراب Iya, suka gane ba fa sai aminu to da nuna mai kai ga jama'a can suna ta ka shigo kana ta ibada in shugabanci ya same ka dole kai hankuli da su ibadodi saboda ita ma babban ibada ce kula da al'amarin mutane ka zama principal ka yi wani ya ce gwamna kowa ko amin ga kake ko teacher kake ko mi kake kowa in dai akwai wasu da ka abin ganka duk ya hauka malamin eh, islamiyya
عدد ai yadda shi yadda malamin islamiyya kakka ɗaibe kanka
ولا شو كمان شو كويس ya shi ne وني- يمكن a فسد.
shugaban malamai ba lallai kam ko aiki باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر ورجاء الإجابة na قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب فقال له رجل حتى مطلع الفجر قال نعم قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني أبو يحيى وهو سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة هو نعيم بن زياد عن أبي أمامة الباهلي قال حدثني عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ فذكر الحديث وقال فقلت يا رسول الله فهل من دعوة أقرب من أخرى أو ساعة تبتغى أو يبتغى ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن wani hadisi da ya gabata na nuzulul ilahi hadisi ne mutawatir eh hadisi ne mutawatir ya tabbata ya inganta kwarai
نعم باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها زوجها لصلاة الليل wancan hadisi ne da na kawo gashi
قال حدثنا أبو قدامة ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال بندار قال حدثنا ابن عجلان وقال أبو قدامة عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء مم.
رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء shi ne manka waɗi manka ce amma uwar gida ce hankali da wani boss ne ba ya son tayawa yana iya shure da ko abin gani in ta lura ba mutumin addini ba ne amma mutumin addini ne ya sa akwai wanga hadisi ya kwashe mun kuma ya arziki hadisi ne tabbatacce na
باب التسوك عند القيام لصلاة الليل تمام.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني hadisi abdallah أي، وعلي بن المنذر da qiyam da salatul layl farko da ka tashi a so aki za ka fara hizga da sai bayan ka amsa sunan Allah da daddare to sai ka fara asawaki ka shiga tola da shi kana yi shi ya kamata
قال حدثنا ابن فضيل قال علي قال حدثنا حسين وقال هارون عن حسين حول السند وحدثنا أبو حسين أبو حسين بن أحمد بن يونس قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك Eh, su su yana asawaki وقال هارون التهجد ومن الليل فتهجله نافلة لك التهجد القيام بعد النوم هي أصل التهجد القيام بعد النوم kai kwanta shi yasa aka ce a sallar tahajjudi wagga da aka ji dali wasu na cewa eh, sai a bar sallar tarawih kawai a tahajjudi ma za a yi ban faɗi wanga kaulin ba kai sai yan wani cewa ka ka a yi tarawih da an yi sallar isha duk kowa ya ta uh, kowa ya ta Eh, sai a rufe masallaci eh sai sha karhe dai to ai mutum bai sai sallar lokacin ma وقال هارون وأبو حصين إذا قام يتهجد eh na za a kira sallah sai a tsaya nan sai mu tashi babu ibtitai salati lai ka sai da khifate Allah ba mu ikon kiyaye sallar dare